اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاسم لما أغلق العاشر العاشر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجلال العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر من ذا كان شيكافري يسونا عاصمه yawwa kafiri mai suna asimu bin wannan ma jalal muslimuna yayin da musulmai suka yi ɗauki suka yi ɗauki wa talaku suka cakuda dama za a tsaya wannan sahu wannan sahu kuma a zuro da gudu a zo a haɗu a yi ta sare-sare har Allah ya ba wani nasara to a gaba da asimu sai kafiri mai suna asimu bin abi aufi ya fuskanto bini subairata as-sahami ka annahu ibn kai ka ce shi kura ne ya kula yana cewa ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa alaikum bil qadi na hore ku da wanda yanke zumunta wanda yanke zumunta shi za ku kashe wai yana nufin annabi mufarriqil jama'atu wanda ya zo ya raba ya raba jama'a ya raba kan jama'a duk mun yi bayani a zaman wancan al'ati bi ma la yu'raf wanda ya zo da ba abin da ba a sani ba wannan abin da ya zo da shi ba mu sani ba ba mu san shi ba tunda Allah ya san shi ai shikenan Muhammadu shine Muhammadu la najautu in najato ban tsira ba in shi ya tsira ya yayyo dauki annabi kawai yake nufi wa ya atarizu abu duza sai abu duza na ta ya tare shi tare shi faktalafa darbatain suka suka saba wa juna duka wannan ya ka wannan sara da takobi wannan ya ka wannan sara da takobi wa yadribuhu abu jujanata wa darabahu abu jujanata faqatalahu sai abu jujanata Allah ya sa takobin sa ce ta saru wancan a makasa ya kashe shi wa kafa ala salbihi ya tsaya zai tube shi mayaka akwai abin da ake cewa salbu idan ka kashe idan sun kashe wani karfa dama su za a ce kayan jikinsa din nasu dama an ga wani mutum ya fi karfi an rasa da za a yi so sai sarki ya ce to duk wanda ya kashe wani duk abin da yake jikin wanan nan na bashi to kuma za a ga kayan karfansa daban ne takobinsa daban ne kila ma yana da kuɗi kila ma sai ake cewa sallu tubewarsa to sai tsaya zai tuɓe shi sai tsaya zai tuɓe shi so wa qaba ala salbi ala sal ala salabihi yaslubuhu zai tube shi daga amar umar bin kadab sai sai na umar yazo shi ta wajen wa huwa ala tilka alhali shi abu dujana ta yana shirin tuɗe wannan fa kala sai sai na umar yace da salbahu rabu da cire kayan wannan hatta nujhaza aladu hamulin jayi maki kun ga maki ya ba mu komai da su maka tsaya tuɗe wani kai wani yazo ya bige ka ba ba abu rabu da shi wa ana ashadu laka na shaida kai ka kashe shi in wani ma ya taba kayan zan ma shaida wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kai kashe shi a ba kayan ka wai qubulu ma abadudin wahad kuma abinka da wali sai na ya faɗi wannan magana kenan sai ga wannan shi ma sadauki daga cikin kafirai ana ce masa ma abadudin wahad to ya ga abin da Abu Dujanata din nan yayi to ai ko ashe yayyo kan Abu Dujanata fadaraba aba dujana sai yadda ke ya zo ya sare abu dujana ta din nan barbatan duka baraka abu dujana sai da abu dujana ta ya gurfana akan gwiwoyinsa kamar yadda raƙumi yake gurfa kama ya burukul jabalu kamar yadda jamalu kamar yadda raƙumi yake gurfana sun manta haza sannan fa ya zabura wa a kabala alayhi abu dujana ba sadaukin madina ne abu dujana ta sannan abu dujana ta ya zabura wa a kabala alayhi yayi kan kafirin nan abu dujana ta ya kan kafirin nan fadara bahu darabatin ya je ya sassare shi tsara lam yasna asaibu shay'an ta komin abu dujana ta bata isa komai ba saboda wancan yana cikin kayan karfe sosai hatta ya ka'a ma'abadu li hubratin ikon Allah sai da Allah ya je abu dujana ta zai kashi sai wancan ya fada kamar rami fili ne kawai ake ta abu ya fada kamar a rami likufuratin amamahu rabi yana bayansa yana ja da baya ana kai mar duka kawai sai ya fada la yara ha bai ganta ba wa baraka alai abu dujan shi kenan abu dujan ta hau kansa yanda ya dake shi da ya gurbana din nan yanzu yake ne ya gurbana a kansa azaba hu zabhan ya yanka shi yankawa an Allah makiyan Allah ne tsare da gaske ya yanka shi wa akarra salabahu ya riki kayansa ta kobunansa da kaza kalu suka ce wala ma kana yawma izin yayin da ranar badar ta zo ake cikin wannan abu wara adbanu makazumi kabilan dangin abu dangin abu jahalin su ne banu makazumi almakazumi shi kansa abu jahal din makazumi ne wurin shawa gida gida jama'a to dangin abu jahalin su ne makazu makazumai suka ga makatala man kutila kashewar manya manya da aka yi kalu sai suka haɗu suka yi shawara suka ce abul hakam shi abu jahil din nan baban hikima wai ake ce manzo Allah ya samu baban jahilci komai hikima mutum ya kasa gane gaskiya kuma ai ba ya zancen hikima kuma sai suka ce abul hakam shi abu jahil la ya kadusu ilaihi kar mu bar wani ya zo ya samu dama ya kashe shi fa inna bunai rabi'ata ƴaƴan rabi'atu kad ajjala sun yi gaggawa wa badira sun ki shawara da aka gaya musu fadiru mutum a gaya masa gaskiya ya gibi wa badira sun ki bin shawarar da aka gaya musu sun yi girman kai gashi nan duk sun halaka walan tuhami alaihi ma ashiratuhuma kuma dangin su bata kare su ba ko mu mu kare shugaban mu fattama at banu makazumu sai banu makazumu ta haɗu ga baki ɗayanta duk waɗanda suka fito yakin baza ɗin nan fa hada kobi suka kewaye abuja fa ja'alu suka sanya abuja fi misl harajat cikin kaman sarkakiya bishiyoyi ma wanda suka tattau duk sun haɗa mashin su yana ciki kaman sarkakiya suka yi masa haka wa ajma'u suka haɗu an yalbasu lamatahu suka ce tofa duk da wannan abu da muka yi cikin mutanen Muhammadu na akwai sadaukai wanda duk wa'annan abin da muka yi ba zai iya hanawa su a ba yanda za a yi shi sana rigar yakin sa sananniya ce wa'annan kayan na sanannu ne to a cire a sa wani a cire a sa wani an yalbasu lamata abi jahalin suka haɗu a kansu sa rigar karfan abu jahal rajulan minhu mutum ɗaya daga cikinsu fa albasuha abdullahi bin al-munziri bin abi rifa'ata aka ce to Abdullahi bin Munzir bin Abi Rifa'ata za a daura shi kenan suka samar kayan Abuja fasa madalahu aliyun alaihi salam sayyidina ali amince Allah ya tabbata a gare shi ya gano shi ya zata Abuja in din ne ai fa ya yi kansa ai fa ya kansa haka talahu ya je ya sare shi ji yake Abuja ne wa huwa yarahu Aba Jahal sayyidina ali yana ganin Aba Jahal ne wa maza'an ya kashe shi ya tafi ya kyale shi wa huwa ya kula yana cewa kuzha rike duka ga shi nan wa ana ibn abdul muttalib dan abdul muttalib ne ya kashe kaga laraba mutum ya ce dan addini ne ya shi amma dai har yau iyayen nan ba za a daina faɗan su ba anan nabi la kazib an ibn abdul muttalib amma manzo Allah ya ce Salman al-Farisi ya faɗa wata kalma manzo Allah ya ya ji burgewa ta Salman al-Farisi ya cewa ni musulunci ne ubana in wani ya ce tamimu ko kaza kaza kaza manzo Allah ya ce wannan shine mai ubaka yawwa kai faila ce babanka ba kowa ne ta kira ni da dangin sa ka dan faila ne kai yawwa to ba jalla wannan shine to riki daga dan Abdul Muttalib shi ne ya kashe shi sai da ya ga kuma ashe ba Abu Jahal ya kashe ba yawwa wa huwa yaraha Abu Jahal summa albasuha har malata bin amr sannan suka ce to a kuma sa wani aka sa wani mutum mai suna har malata bin amr fasa mada lahu aliyu alayhi salatu wassalam yayin na ali shi ma to wancan wanda suka daura shine abdullahi bin munzir na farko bin abi rifa'ata shi sai na ali ya kashe wa huwa yarahu aba jahal yace kuzamin abi wa ana ibn abdul muttalib summa albasuha sannan suka daura wa kuma aba qais bin al fakih bin al mugirata suka daura mutum da ake cewa aba qais bin fakih bin al mugira fasama da lahu hamzatu da sai na hamza ya gano shi ya ta abu jahil ne bai sauki kansa shi ma har ya kashe shi wa huwa yarahu abaja sai na hamza ya ta abaja hali fa darabahu sai na hamza ya sare wancan wa qatalahu ya kashe shi wa huwa yaqulu sayyidina hamza yana cewa kuzha wa ana ibnu abdul muttalib dauki duka daga dan abdul muttalib shi ma radiyallahu anhu summa albasuha harmalata sannan suka daurawa mutum da ake cewa harmalata bin amr fasama da lahu aliyu shi ma sayyidina ali ya kuma dauki a garin sa ya daure masa haka talahu sama da kafuwa ko kai kan mutum haka talahu ya kashe shi wa Abu Jahalin fi ashabi Abu Jahal yana can cikin sahabansa can inda aka yi sarkaki annan shi yana ciki wayannan yanzu ga mutum uku kowanne an sa mai rigasiya amma kuma jiba yanda manyan suke a wajen su kowa zai cewa ba zan wannan rigar mutuwa ce ga tana kaga ranar ranar hijira manzo Allah ce da sayyidina Ali ya zo kwanta akan shimfidarsa kuma duk ga gidan nan an kewaye za a kashe wanda yake kwance akan shimfida manzo Allah yace zo kwanta a kan shi amma ba abin da zai same ka amma da ya kwanta a go kowa cikin Allah ne to jibo ɗan nan mutane sai na Ali ya kashe shi faqatalahu wa Abu Jahl fi asam sai Abu Jahl yana can cikin jama'an nan tasa summa aratu an yalbasuha Khalid bin al-A'lam sannan suka nemi kuma za a daura mutum da ake cewa Khalid bin al-Alam sunansa kenan fa a bai ta wallahi wannan rigar kan ba za a karasa ta ba ina iri gan mutum da ce duk wanda aka sa a kashe shi kan ba za a ƙara fa'aza an yalbasa ha yau ma'izu ya ce wallahi ba zai sata ba to ana cikin wannan faƙala mu'azu bin amru bin al-jamuhi cikin sahabbai kuma ansari ne mutum da ake cewa mu'azu dan amru dan jamuhi sai yake yace shi kuma nazartu ila abi jahal na kalli abu jahal ya san abu jahal fi misl al-harajat yana cikin kai kace sarƙaƙiya yana cikin kamar sarƙaƙiya wahum ya na jama'a suna cewa abul hakan la ya kalusu ilahi abul hakan ba wanda ya isa ya zo inda yake ba wanda ya isa ya zo inda yake fa arabta annahu huwa sai na san shi ne wancan na tsakiyar can shine abu jahil fa qultu sai na ce wallahi na rantse da Allah la amutan naduna ko dai a kashe ni kafin je kusa da inda yake yau ma yau aw la aklu sanna ko kon je inda nake ni kuma an kashe shi amma dai za a yi ɗaya. Kasamat, ai fa na daure na yi ɗauki kansa, ne ɗauki, hatta iza amkana ni min hujirrata, har sai da na ga yadda zan iya keta inda zan je inda inda yake, hamaltu alaihi, ai fa sai na ɗauki a gare shi, fadarabtuhu darbatan na sare shi tsara, waɗa rahatu rijilahu nan fa na yanke ƙafarsa. kafan na samu tukun nan na yanke kafarsa mina saki daga macen jama rabin rabin kafa rabin kafa ba a kai kwauri ba fashabbahatuha wallahi na kamanta kafarsa bin nawati da da kwallo ko dawa ko abu idan ana daka za a ga wani kwallon ya wani abin ya yi tsalle ya ya tsare wallahi na kafarsa hakan sai na sare ta kawai kafa ce tsalle sai tsalle. Fashe batu a fin nawaci, na shaba ta da ƙwaya, tanzu da take yin tsalle min ta hatil marbaki tsakanin abin da ake kwamfase ta, ana daka wani abu, za ga wani abin ya yi tsalle. Sun ma'akabala ibnuhu, to ni kuma ɗansa ya gano ni ikirmatu, ikirmatu ɗan abija. Ai ta yayyo kaina alayya, fadaraba ni ala ashiki ya sare ni a dokin wuyana, kusa da kakan kafaɗa. Yadda ke ni a dokin wuyana, waɗa raha ya shi kuma ya jefar da hannuna shi kuma na yanke hannun ga baki ɗaya min al'atiki tun daga dokin wuya tun daga saman kafaɗa illa annahu sai dai cewa shi hannun nawa faqad illa annahu qad baqiyat jildatu wata fata a ƙarƙashin hamma sanan ta ɗan rage ita kuma ba a ta yanke ga hannun ya waɗa ma ya fata tana ta ɗan rage wa hannun nan ba mutane ba ne ba yanzu mutum ya ɗan yanke ya dinga wai shi wai yo kaga an yanke hannun ga baki da ya fata ce kawai daga ƙasa Ahmad ta rike shi min kalfi a bayana falan ma azat to yake nan mutane suka shiga tsakanin su kuma ikon Allah ya ya turnike ya ƙara cewa tsakanin su kuma kalfi shi dan bai ƙara fashi ba yace shi da sa ikirmat yau bakiyar jildatu fa inni ashabu yaji yinin nan guda na zama ina jan hannuna a bayana ina yaki ina jan hannuna min karfi a bayana falan ma azat ni da hannun ta dame da ciwo wa ba'atu alaiha rijli sai na dora mata kafata na ja na fata matsaitu alaiha na jata hatta qata'atu ha na za a yanke ta kawai ta fadi a ci gaba da in ta dame mu eh mana mutum ga jin sahaba mazajen farko babar dauriya ce mutane na irin kowa da adam ya yi imani da abu shi kenan a taka da atuwa sun malaƙaici ikirmata sannan ana ciki a ranar da na haɗu da ikirma din wa huwa ya luzu kulla malazu lokacin kuma yaki ya kare shi kuma yana ɓuya suna gudu yana ɓuya yaki ya karya musu nan falau kanar yadima ida ɗaya hannun tawa tana nan larajauci yau ma'izin da na yi ƙauna a wannan rana an usiba ho kama shi ko kwan kashe shi amma hannu ɗaya ne da ni kuma sadauki ne na gaje wannan bari kyale shi wa mata mu'azu mu'azu ya rasu fi zamanin usman a zamanin sayyidina usman ya rayu hannun ya warke can wajen miki ya warke har yayi aure ya da komai ya rayu a zamanin sayyidina usman sannan ya rasu radiyallahu anhu an jabir bin abdullahi an karba daga jabir dan abdullahi kala jabir ya ce kaga yanzu a wannan to yanzu ga wannan mutum ya yi wa abu jahil tsara to shin tsaran nan ya kada shi tsaran nan amma dai ya sare shi shi kuma ga yanda aka yi to yanzu labari zai zo cewa wannan mutumin shine wanda ya kwantar da abu jahil shine wanda ya kwantar da abu jahil amma bai kashe shi Allah ya ba amma dai shine farkon wanda ya fara abu jahil saboda kiyayyarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duniya da lahira ce ta haɗu wajen kashe shi mutane da mala'iku haka duniya da lahira ta haka wajen kashe shi saboda kayyarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka dai yanzu ga wannan to Jabir bin Abdullahi yace qala yace akbarani Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf dan uwansa ne sahabi wannan hadisin sahabi ne zuwa ga sahabi Abdurrahman bin Auf ya ga mu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annabi ya da amincin Allah naqala Mu'az bin Amr bin al-Jamuhi manzo Allah ya bawa shi wannan mutumin mu'azu ibn amr ibn jamud din sai fa abi jahl shi manzo Allah ya ba takobin abu jahl mana sai ka kashe shi manzo Allah sai ya ba shi takobin abu jahl wa huwa inda ali mu'azu wannan takobi ta abu jahl tana nan wajen ƴaƴan mu'azu ibn amr ibn jamud yauma ranar da waqidi yake rubu waqidi yana kusa kusa wanda daga sai da tarihinsa sun ce dai ba malamin hadisi wani amma kuma tarihinsa ba wanda ya dora wani tarihi akan tarihin wakili saboda ya tarar da jikokin wa'annan da aka yi abubuwan takobin tana nan wani 'ya'yan mu'azubi shi shi wannan amrubin jamuhin din mu'azubin nan ibn amrubin jamuhin kaga ma'ana shi ya kashe shi yawa yauma bihi fallun takobin yana da gibi a jikinsa a ce hululun saboda tsara kila wani tsaran an kai takobin ta ɗanyi gibi takobina ne ma masu kyau irin nasu na da ba da an arsalan nabiya nabi sallallahu saboda mutane da yawa sun yi tarayya wajen kashe Abu Jahil kamar yadda muka faɗa har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wa dan Abu Jahil kansa waye kashe ubanka waye kashe ubanka yace wanda na yanke wa hannu kuma waye wanda na yanke wa hannu din nan lalle shi ya kashe min uba حتى أرسل بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيكا إلى إكرمة إذا إكرمة دين أبي جاء كان أبي جاء النبي مسلم تبا فسأله يتنبيشي من قتل أباك وأي كشف أبانك قال الذي قد آتي يده وأن ينكي حننسا وأن شيء كشف من بابا فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن عمرو سيما قال يا بارا تقوبون كاين أبو جهل إذا معاذ بن عمرو وكان إكرمة قد قد آية يوم بدر إكرمة ينكي حننسا لأن بدر كمين دمك فتح واجدي دي يشي قال حدثني ثابت بن قيس عن نافع بن مدين انه سمعه نافع دان مدين din nan ya ji shi ya kulu yana cewa ma kana banul mujirat ƴaƴan mugiratu ba su kasance bai shukuna suna kokonto anna saifa abil hakam takobin abu jahil sara ila mu'azu bin amr bin jamuh ta kuma wajen mu'azu dan amr bin jamuh ma'ana mu'azu ne ya kashe abu jahil وهو الذي قتله يوم بدر shi ya kashe Abu Jahil ranar Badar to wannan kenan yace waqidi da yace haddathani Abu Ishaq an Yunus bin Yusufa Kala shi kuma ya ce haddasa neman haddasa hu mu'azu bin amru shi wannan wanda ya kashe abu jahilin wanda ya bawa labari ni kuma wancan shi ya ban labari annahu cewa shi kazalahu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hukunta masa bi salabi abi jahil da kayan abu jahil duka kayan da abu jahil aka kashe da shi ta kowabun da rigar yakin da kwalkula karkan da koma bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu na na wannan mutumin bi salabi abi jahil qala mutumin yace fa akastu dir'ahu sai na dauri ga yakin nasa wa saifahu da takobin nasa suna wajena kayan ku sauran na bayar to takobin ma na gade ne zan yi da ita tana da kuɗi da sai na siyar da ita fa bi itu saifahu sai na siyar da takobin nasa ba a duk ai haka halal waqidi waqidi yace wa qasami tu fi qatlihi na ji labari a kashe Abu Jahil kuma gaira haza wani wannan wa aka salabi da wanda ya ɗau kayan nasa wani wannan ita amma wannan dai shine tabbatacce duk gabaki ɗaya to an Abdurrahman bin Auf har yau dai an kaba daga sayyidina Abdurrahman bin Auf kala Abdurrahman bin Auf yace abba'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilailin manzo Allah ya jera sahun mu cikin dare cikin duhun dare manzo Allah ya jera sahun mu sallallahu alaihi wasallam ya Allah yanzu zikiri za a je a yi ko a kwana zikiri ko a yi kasa a jiyar jama'a da ku yaki ne za a jajjiyar Allah ya kiyaye mu Allah ya ba lafiya farka annabi da zaman lafiya Allah ya saka musu da alkhairi ba hadari ba ba banza bazara she kazamin da rago ko mara mara bai taɓa yi a cikin Allah bai ce zai sa baki akan waɗannan ko mari ko kaza kaza bai taba yi a cikin Allah na da zai ce zai sa baki a cikin wayannan ka ji manzo Allah ya jera mu da daddare fa saffana manzo Allah ya jejjera mu fa asbahna wa nahana ala sukufina muka wayi gari muna cikin sahu fa iza bi gulamain laysa minhuma wahidun illa wa qarrubi al hamaidis fa iza bi gulamain sai ga na ashe wayanda suke kusa da ni a sahun saboda tun da ya bai san tsofaffi ne yara ne su waye a kusa da shi a yana waye gari gari a haske sai ga yara ne ƙanana ɗaya dama ɗaya hagu kai zafi kula mai sai ga yara ƙanana ɗaya hagu ɗaya dama laysa wahidun minhuma ba ɗaya daga cikin yaran nan illa wa qabru bi dan hama'il sayfi sai da an ɗaura bambakwarin takobinsa abin ratayawa din shi bai kai ma da zai iya race takobin a ɗaura ma aka yi a wuyansa daura ma aka yi a wuyansa, shi kuniki ya a wuyansa. Faltafata ilaya ahaduhuma sai ɗayansu ya ya kalle ni a cikin yaran. Faƙala sai ce mu ya amu ya kai ɗan uwan babana tunda abokan iyayensu ne. Raga yaro ne kenan. Ya amu ya kai ɗan uwan babana ayyuhun Abu Jahil kai ne ɗan maka a cikin wa'ancan sahun mutanen waye Abu Jahil a cikin su. Ayyuhun waye Abu Jahil. Ƙala sai Abdulrahman ya ce kultu sai na ce masa wa ma ta suna ubihi ya bi na aki ya dan dan uwana me za ka yi wa abuja in ka gan shi me za ka yi me za ka kala sai ce balagani labari ya zo min annahu ya subbu rasulullahi yana zagin annabi fa halabtu sai dai rantsuwa la in ra'aitu in na gan shi la aqtulannahu wallahi na kashe shi alhaji mai gidan mutum kenan ba ya rantsuwa ta in ya ga alƙali sai ya mare shi kuma duk inda zuga sun fito hajji da sardauna ga iyakon manyan ƙasa ga baki da haifa alhaji na gina da ce da yawon ba da ɗan kaza kazan uban nan can yare haifa ya zai zaga kawo mari a tsakiyar sarakuna da da waya ai sardauna ya ce kanwa wannan duka ya so da alhaji na ke muku sauya maru malam to Allah ya shawar. Ga yi kuma ɗan gaban goshin ɗan. Da aka shiga jirgi, da aka shiga jirgi sai tsabdan ya ce to, a fitar da shi mutumin akwai mata takala ta ƙasa, ƙasan jirgi. To a fitar da shi a ajiye shi. Idan wani jirgin ya zo a sako shi a ciki. A wannan jirgin in ya tafi a ciki haɗari. aka jirgi ya tashi aka komai jirgi ya lebur a sama ana tafiya. wani abin da game tashi ya cire babban rigarsa daga shi a ya dinga bi yana kallon fuskokin na dan kala kan uban nan kayya yau a fada a ƙasa mu ga uban da zai je wuta a ga wannan sahaba annabi dan kala yau mu fada a ƙasa duk gaba ɗaya mu ga wanda zai je wuta duk wanda zai je aljanna sabda ya ce kai ma hauka ko ma ka zauna a bulga ma ce dama zai taho da shi ga mahaukaci kai kai mana to dai a yi hakuri dai wannan da tarihin mazajen mu ne a wai a kai mana to ka gani yace na yi alƙawari in dai na gan shi ko balagani labari annahu yasubbu rasulullah yana zakin manzo Allah fa halabtu sai na rantse la in ra'aitu wallahi in na gan shi la aka tulanna sai na kashe shi aw la amutan na dole ko ko in mutu kafin kashe shi na kashe duk dai daya na san ina da uzuri wajen Allah fa ashartu lahu ilayhi sana ce kaga wancan mutumin kaga ga wani kaza ga shi to wannan shine Abu Jahi wal tafata ilayya al-akaru na daya hannun da hagun na hagu in na hannun dama ne magana yanzu na hannun dama kuma shi kuma sai ana hagu shi ma ya jiyo fa qala li mithla zalika shi ma ya ce min irin wannan fa ashartu lahu ilayhi na nuna masa fa qultu sai na ce man antuma wai ku yaran nan ku suwaye hudun su hudun su suwaye masu wannan faƙala sai suka ce ibnal harisu mu ƴaƴan harisu da su ake ce kuma ƴaƴan afrahu da su ma suna daga cikin wa'anda Allah ya wa nasara da su ma ana sa su a cikin wanda suka kashe Abuja su ma sun kai kansa ya kashe su biyun duka to kuma su ma sun suna daga cikin wanda suka yi mara rauni shine aufu da mu'awwazu mu'azu ya kashe shi da mu'awwazu da aufu shi aufu da ma'awaz wasu ya uban su da ita ce afra'u duk gaba ki dace ala abin al-haris mu ne ya'yan harisu ala abdurrahman bin auf ya ce faja'ala yaran nan suka zamo la ya tsiru fani ko kibta ido ba sa yi sun kasa abu jahil sun tsare shi gaba suke kallo ko kibta ido ba sa yi la ya tsiru fani ko kibta ido ba sa yi an abi jahalin da abu jahil hatta idza kana al-qitalu hadda yaki ya kaure kala sa'ilai suka kubu suka samu zuwa inda yake kuwa faqatalahu suka kashe su biyun wa qatalahu ma rahimahum Allah shi kuma ya kashe su Allah ya ji kansu shi kala ana wallahi Allah ya la'ance su Allahu akbar daga Abdulrahman ya fada waqidi da ya kawo kala haddathani Muhammad ibn Auf min walad mu'awwaz yace jikan shi mu'awwazin dinnan ya ga to kuma ga in dai ma'ana ya yi aure kenan kila har ya haihu kuma ba yaro da ya fita karami ba tunda da bai haihu ba ya zai samu jika ya zai samu jika to daga cikin ƴaƴansa sun gaya mu ibn afra din nan an ibrahim bin yahya an zaid ibn sakala lamma kana yawma izin yayin da ranar bazar ta zo kala abdurrahman bin auf abdurrahman dan auf ya ce wani zara ilaihi ma Abdurrahman ya kalle su an yaminihi wa shimali ya kalli yara kanana ɗaya a damansa ɗaya a hagunsa wa an shimali sai Abdurrahman ya ce dai ta huka na li jambi man huwa ayatu min har ina ma da wanda suke kusa da ni wa'anda zai iya taimako na ne ko in taimake shi ba ƴan wa'annan yara kanana ba mai ƙarfi ina ma mai su ƙarfi ne ya kai wa'annan ƴan yara ku ne a kusa da ni haka min hazaini daga waɗannan yara alfatayinu yara ƙanana guda biyu alayyan shi yaƙi bai kaure ba an iltafata ila bai daɗe ba da faɗan wannan an iltafata ilayya aufu sai shi ɗaya yaron mai suna aufu sai ya juyo kalle ni faƙala sai ce ayyuhun abuja waye abuja ina cikin mutanen ba kultu sai na ce masa zalika haisu tara kaga inda kake ganin can wancan ina wannan shine abuja haka race ya adu ai fa sai ya zabura ya zura da gudu kaga wannan ruwa ya kuma ma yakin ma bai kaure ba ya zura da gudu ilahi ka annabu subu'un ka ce zaki ne wannan yaro wala hikahu ako dan uwansa da yaga dan uwansa ya tashi ma sai ya bi shi fa ana anzuru ilayhi ma ni ina kallon su yaqari bani suna kai da kawowa suna sara ana saran su bisu da takobi summa nazartu ilayhi kuma shi kana yaki da yaro da aka yaki ya kaure ban san me labarin su ba sun kashe shi da aka kashe su fa nazartu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai sai da kuma yaki kuma ya kaure ina na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo ya an jera masu su biyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shige ta su fil qatla a cikin wayanda aka kashe wa huma ila jam'i ga su kusa da annabi an kama manzo Allah su su ma an kashe su ga suna ajiye wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yaki ya kare واجد يجي سميت أبي أخبرنا محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك قال شي ثعلبة بن أبي مالك ياتي سميت أبي ناجي بابانا مالك ba maliku bin anas ba can tsohon madina ne sahabi na shi ma yunkiru ma ya kulin nasu fi ibnai afra'a yana kin abin da mutane suke cewa cikin 'ya'yan afra din nan fi sigari da ake cewa 'yan yara ne 'yan ƙanana cewa wallahi ba yara ne ƙanana ba amma dai ba wayansu manya ba ne amma dai ba yara ne ƙanana ba waya kul babana na cewa kanu yawma badarin sun kasance ranar badar asgaruhun cikin su biyun mafi kankantar su ibn kamsun wa salatin shekarar talatin da biyar mafi kankantar su shekarar talatin da biyar Hayo da yara ne da Ɗan shekara talatin da biyar. Fa haza yarbitu hama'ila sai to waƙi ya ce to in dai karamin su ma shekara talatin da wannan zai iya ɗaura takobinsa da kansa. Ɗan shekara talatin da biyar ba wanda zai ce zai ɗaura mara takobi ko karkaza zai iya ɗaukan takobinsa ya rataya ya fita yaki da kansa wal qawlul awwal asbat baki da yace magana farko ita tafi ita tafi an abi ubayda bin muhammad bin ammar bin yasir arruba arrubaya bintu muawwaz an karbo daga wannan ita ce uwarsu rubai'ata ibn muawwaz ita ce uwarsu qalat rubai'ata ta ce da kaltu fi nuswatin min al ansari na shiga tare da matan Madina ala asma binti mukarrabata mun shiga wajen mace da ake ce mata asma'u yan mukarrabata ummu abi jahl uwar abu jahl wa abu jahl ta yi tsawon rai hatta musulun da dai irin musuluncin wannan lokaci na bayan da za a yi zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala kalifancin sayyidina umar to ita babar shi wannan mu'awwazu da da aufu din ta ce na shiga wajen wannan matar tare da mutanen Madina sun zo maka sun zo maka ummi abi jahl fi zaman umar bin al-khattab a zamanin sayyidina umar wa kana ibnuha ɗanta mai suna abdullahi bin abi rabi'ata tana da ɗa mai suna abdullahi dan abi rabi'ata yab'asu ilaiha bi idrin yana aiko mata da turare minan yaman daga yaman wa kana tabi'uhu ila al-aiyati ita kuma tana sai da turaren nan ga wanda za su yi biki ko za su yi wani abu ce za a yi to dama wajen ta za a je a siyo wa yana wanda za su yi wani abu bijinta bajinta ne wajen ta za a je a siyo turaren fa kunna nashtari minha ma har mata daga Madina ma wajen ta ake zuwa maka a sai turaren falan ma ta alalli fi qawaririn yayin da ta tsura mana turare a cikin kwalabe kowanne ta tsura ma a cikin kwalbarsa wa wasana ta auna wa kowa kama wazanar lisawa ni ma ta auna min kamar da ta auna wa shauran mata kala sai ta ce to uktub na li alaikum na haki to kowa ya bani haki na kowa ya kawo min kowa ya bani haki na to sai ke da rubutawa suke yi fa qultu na'am aktubu laha alayya rubai bint mu'awwaz me ba da zancan sai ta ce rubai bint mu'awwaz rubuta mata da naki da nawa gashi rubai a rubuta ya ta ji suna. Faƙalat Asma'u sai babu Abuja ita ce, halka ah wanzamiya wanzamiya ko kuma ma'askiya ba wai ne sana'ar wanzami ba ma'ana wadda ta yanke ma mata me ma'aski yake ba ya aske gashi ya zubar da gashi ba ana cewa da masifa ma halka wadda za ta wata yanke wata kone gona wata kone a uzbillah Allah ke ta ce halka wanzamiya ce ta ma'askiya ce ta shigo gidan wa'in nake labnatu qatil sayyid sayyidi ke yar wanda ya kashe shugabansa ce ba uwar mu'awaz ba ce ashe ita afrawo ita ce uwa ana cewa abnawa ƴaƴan abin ƴaƴan afrawo to ita kuma wannan kaji yar mu'awazin ce sai ta ce wa innaki labnatu qatil sayyidi ke yar wanda ya kashe shugabansa ce sai yar mu'awwal sai wanda ya kashe shugaban takamar banza kafiri yar wanda ya kashe Abu Jahl qalat ita wannan rubi'at ta ce Kultu sai na ce la wallahi wallahi ƙarya kike. Innahu qatil abdihi babana ya kashe bawansa ne Abu Jahil. Bawansa ya kashe. Babana musulmi ne shi ko kafiri ne wallahi bawansa ne. Ko ko da Abu Jahil din ne wanda shi ne shugaban Makka a wannan lokaci. Wallahi Kala sai ita wa Abu Jahil ta ce wallahi la abiku ki shay'an wallahi ba zan siyar miki da komai ba ai ki fita. Wallahi ba zan siyar miki ba. Fa qultu ta ce ya nace da ita wa ana wallahi la ashtari min sha ni ma wallahi ko da kin sayar ma wallahi ba zan sai komai a wajen ki ba aikin banza wallahi ni ma ba zan sai komai a wajen ki ba fa wallahi na rantse da Allah ma huwa bi wannan fitsarin kai zaki kama ne ki zo ki tafiyar da wani fitsari ki ce wannan an muzo ki dinga mana takama wallahi ba shi da wani kanshi wala arju wallahi ba shi da wani kanshi wa wallahi matar take cewa na rantse da Allah ya bunai tana ba wa wancan tabi'in tabi'i da kila tana ba shi da ta ce wallahi ya ɗana ma shama mace ita ban taɓa shaƙa ƙanshin turare ba kana haɗiya wanda ya wanda muka siya ƙanshi a wallahi tun da cewa ka na ce wani ma ike wallahi shi ya bu nai sai dai ya ɗana ga zibtu na yi fushi cikin Allah yi mana wanda ya ballaba da Allah komai kyan abin sa watsan masa wallahi ba shi da kyau. Kalu suka ce wannan ma wa ba'atul harbu aw zaraha yayin da yaki kuma ta kare Allah ya ba manzon Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wasallama nasara amar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo kuma ji an ajiye makami duk an ajiye da aka je da makami manzo Allah sai ya hori an yulta masa Abu Jahil manzo Allah ya ce a gano mun me Allah ya da Abu Jahil a duba a duba me Allah ya da Abu Jahil qala ibn mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud ya ce fa wajadtuhu sai na samu Abu Jahil fi akirin ramaji a ƙarshen rayuwa, ƙarshen numfashi. Da na same shi a ƙarshen numfashi, ko ba a turjili a la'unki, in an kwanci ya faɗe ƙarshen numfashi, ita sai na ɗora ƙafata a kan wuyansa. Na ɗora ƙafata a kan wuyansa. Fa kultu, sai na ce alhamdulillahi lazi a kazaka, godiyar tabbata ga Allah da ya taɓar da kai ya kunyata ka. Ƙala sai ya ce min, inna ma a kazallahu abda, kai dai Abdullahi sunansa. kai dai abda kai Allah ya cika sabar ba ni ba ibnu ummi abd ya kai dan uwar abdu ya kai dan uwar abdullahi ba za a ce ma abdullahi ba ya kai dan uwar abdullahi laqad irtaqaita murtaqan sa'aban ka hau wajen hawa ne wuya wuya na ka taka ka hau markabo ce ka hau hawan abun hawa mai wuya sa'aban mai wuya yaro wai iyal ganani ya ɗan ƙaramin mai kiwon tumaki kai ba kai ba a ce ma mai kiwo faɗin ya mafi wulaƙantaccen masu kiwon tumaki limani da'iratu yawa ya karya wani karyewa hazima a ce ba a ci nasara ba to yau waye ya taɓar da wani wani fakultu sai na ce masa yau waye ya karya wani kultu sai na ce yau nasara lillahi wa rasuli nasara tana wajen Allah da manzon Allah ku aka ci kariya Alibin Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya ce fa aqta libu baydatahu sai na cire hular karfansa taka hular kwanansa an kafahu ta keyarsa fa kultu sai na ce inni qatiluka kashe ka zan yi fa ya aba jahali ya aba jahali fa qala sai ya ce lasta bi awwali abdin qatala sayyidahu ai ba kai kadai ne ba wanda ya kashe shugaban sa ba kashe yoyi sai ne ai ba kaɗai ne ba wanda ya fara kashe shugabansa ba amma inna ashadda ma laqitu yawma na haɗu da abubuwa yau amma mafi tsananin abin da na haɗu da shi fi nafsi a cikin zuciyata lika ta lika iya a shekai za ka kashe to wannan ya fi min ya fi min dama ala yakunu waliya kace yanzu ba wanda zai zo ya ce shi zai kashe ni rajulun mutum min al-ahlafi na daga wa'anda muka yi abota da su wa'annan mutanen Quraysha ba wani ba Qurayshi da zai kashe sai kai eh wannan ya wulakanci a ce a rasa wanda za a turo ya kashe ni a mutuwar ma haka kama hake a ciki fa darabahu Abdullahi sai Abdullahi ya sare shi darbatan duka wa qada rasa ra'sahu ya dafe kansa baina yadayhi akan kafin summa salabahu sannan ya tuɓe shi gaba daya cire kayayyakin nasa falamma nazara ila jasadi yayin da ya duba jikin Abu Jahil nazara ila kusurihi ko sai ya duba zuwa kwibi ko ana cewa katara ko kwibi daga ƙarshen cinya nan zuwa wannan ƙashin haƙarƙari din nan na harkar kuɓi ya duba kuɓinsa lokacin da yana cire ba kaya yawa sai ya duba zuwa kuɓinsa ka annahu siyadin kaman an duka da bulala ji ya yi baki farar fata in aka da sa da bulala za a ga alamar ji ya yi kore ya yi baki ga dukan bulala nan kamar dai an zane shi da bulala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ne su ma mala'iku sun zane su yana daga cikin abin da ya hana shi motsi ma duk ga baki daya ka annahu ka annahu siyafu kamar dukan bulala wa aqbala bisilahi ya taho wajen annabi da makamansa wa dir'ihi da rigar karfansa wa baydatihi da kwalkwalinsa ulakwan ta karfe ko za a bai ne da rasulullah sai yazo ya ce shi gaban manzo Allah fa kala sai abdullahi bin mas'ud ya ce abshir ya nabiyallahi kai bishara ya ma'aikin Allah bi qatl aduwullahi da kashe makiyin Allah abi jahal fa kala rasulullah sai manzo Allah ya ce hakan ya abdullahi daga sai su wallahi ya rasu lallahi daga joga kayansa ya rasu lallahi na kawo ya zan yi ga yabo waɗannan kaya in ban ban kashe shi ba faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa wallazi nafsi bi yadi na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa lahu wa ahabbu ilayya wannan labari da kamun na kashe Abu Jahil ya fi soyuwa zuwa gare ni min humurin ni'am daga jajayen ni'imomi ko ko jajayen raƙuma kuka daga zinare, zinare jani, wani abu da ya zamanto jani mai tsada yanzu kuma galibi abu masu tsada ai ba ja ba ne ko har yanzu gold dai ai jani yana tsada amma dala kuma yanzu tana da wai abubuwa dai mai tsada mai kala to ka faɗo wallahi ya fi mun wannan labarin ya fi mun daɗi a ciki ma'ana ya manzo Allah ya san kafurci kam yanzu an kashe an karya kashin bayansa akwai mutumin da inda yana na to lamari ba zai taɓa ja baya ba bai taɓa lalacewa ba to abuja yana daga cikin wannan a cikin kafirci au kama kala ko yanda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud yace wa zakartu lin nabi ma bihi min al asr yace amma ya rasulullah da na cire kayan sa ba na ga jikin sa ba kaman bulala kaman dukan bulala fa kala sai manzo Allah yace zalika darbul malaikati dukan mala'iku suka zane shi su ma su yi nasu وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم yace innahu qad asabahu jahshin ina ya sa wa yansu kuma yace ku koma in dai Abu Jahil ne akwai tabo a gwiwansa rauni ya same shi akwai tabo a gwiwansa in dai shi ne innahu qad asabahu jahshin rauni ya same shi min dafa'in dafa'atu wani abu ya taba hada mu da shi a maka muna kanana ni na tunkude shi yau wannan ture shi ya faɗi a gwiwa to ya yi rauni a nan wajen kuma har gwiwar ta zama tabonta kowace yana nuna min aika taban abubuwan da ne masa to in dai shi ne za a ga wannan abu min dafa in dafa to fi ma adubata a wajen walima ta idini jada'a juda'a akwai babba a maka da ya hada walima to ko ya zo zai wa annabi iskanci na manzo Allah ya ture shi amma tun ba annabta tun suna kanana fa jaha sharru kuma tausai zuwarsa ta kwaile to shi kenan kuma wajen ya zama wanda wannan taba faltar su ku je ku duba ba wajen du in dai shine za ku ga wannan shi kenan suka yi suka duba kuma suka ga shi a rasulullahi shi ne wallahi mun mun ga haka wa yuqalu ana cewa inna aba salama ta bin abdul asad al makazumi wannan mutumin aba salama ta bin asad musulmi ne shi kuma yana tsaye wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta faru to kuma amma kuma kabila abu jahil ne ai sai kabilanci ya dan motsa kadan shi musulmi ne ba Allah ne shi kuma amma zuciya mutum bai iya rike ta amma ko mutum ya sauri ya ga ai sai kuma kabilanci yanzu an zo an kashe babban su kuma dan kasar su kuma arasa wanda zai kashe kuma sai wannan ne dan wannan ne zai kashe ai ya manta ma a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa kana inda yana nan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ata a wannan lokaci ko waje da fi nafsi ai sai fa nafsu ta shiga wa aqbala ala ibn mas'ud ai sai ya juyo kan abdullahi ibn mas'ud qala tace an ta kai din ne zaka ce ka kashe abu jahi kai ka isa zaka ce ka kashe abu jahi qala na'am abdullahi ibn mas'ud yace wallahi ni na kashe shi abu jahi abdullahi ibn mas'ud yace na'am Allah qatalahu Allah ne ya kashe shi yawa ya kuma da shi yace Allah ne ya kashe shi qala abu salama sai abu salama yace I ai na san Allah ne ya kashe shi amma anta walita qatlahu waye ya je kuma ya aikata. Hmm? Da hannun wa Allah ya yi in ba da hannunka ba. Kala na to ya yi can kuma an dawo da shi gaskiya kuma zai abu. Kala na Abdullahi to in ka bi wata haka ini na kashe shi. Kala law sha'a ja'alaka fi kummi. Idan kai wani takama wallahi da Abu da Abu Jahl ya ga dama da ya saka cikin hannun rigarsa saboda Abdullahi bin Mas'ud mace ne an shekaru mu daya. Radiyallahu anhu. amma fa qur'ani ba kaman sa manzo Allah ya sallallahu duk mai so ya dau qur'ani danye ya dau a wajen Abdullahi bin Mas'ud amma an ce bai fi kama ɗaya ba kuma da da yake gajere yana da kauri da da dan abu kuma ba shi da kauri in iska ta taso tafiya take da shi radiyallahu ta sahabai shi ta kuka sai su dariya manzo Allah ya ce wallahi suna ce da kafuwansa kaman bainu manzo Allah sallallahu alaihi wallahi kafafuwan Abdullahi din nan ranar tashin kiyama sun fi dutsen Uhud nauyi da za a ɗora su akan dutsen Uhud a ɗora dutsen Uhud a sikeli da su za su rinjayi sikeli radiyallahu ta'ala anhu kuma shi yake kula da takalman annabi da asuwakin annabi da in ya ɗau takalman annabi haka yake zuro takalman annabi ya kashi ha hammata radiyallahu babba ne kwarai da gaske Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu tsofaffin an faɗe za ka ji wani kirari da suke masa kwarai da gaske sai ya ce wallahi da abul hakan ya ga dama da ya sa ka taka cikin hannun rigarsa kai hawaye kaza ya da wani zafi da ya sa ka laja'alaka fi kumbi da ya sa ka cikin hannun rigarsa fa qala bin mas'ud sai abdullahi bin mas'ud ya ce masa faqad wallahi qataltu bari in gaya ma na dada mai mai wallahi na kashe shi kuma bari ka ji ma ba wai ma kashewa ba kawai ne ma ba ma na tuke shi ma wajarratu na tuke shi ma qala abu salamah sai abu salama ta ce fama alamatu me zai nuna gaskiyar ka iya tuke shi inda gaskiya ne kala shamatu akwai tawada Allah da muke cewa ka ga wani baki digo a jikin mutum to Allah raba ma duk yana ko ina yana iya yake cewa tawada Allah baka bi badan fakizi a cikin cinyarsa a cinyarsa fa arafa abu salamatin na abu salamatin san eh wannan mutumin fa da gaske yake yanzu dai irin Abu Jahil amma a ce dan wannan karatu ina ruwan Allah ya isa wulakancin zama ba wani mai girma ko wani mai kaza kaza kaza ba kamar yadda Abdullahi bin Allah ne yayi to shi ba Allah in zai yi ai ko ta ina zai iya yi ga wali nan ya ya halaka shi fa arafa Abu Salamatin na'at sai Abu Salamat ya san wannan abu wa qala sai ce jarratahu kuma masiha ma haka tuɗe shi walan yi jarru ƙurashiyin gairu duk yaƙin nan da aka ba wani ba ƙurashi da aka tude amma ka tuba shugaban ƙurashawan ma gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya qala bin mas'ud sai abdullahi bin mas'ud ya ce ai ba komai bane innahu lam yakun wallahi fi quraish ai babu a cikin quraishawa wala hulafa'iha ko a cikin abokan quraishawa ahadun a adalillahi wal rasulihi mafi kin Allah da manzo Allah irinsa bawan Allah ne shugaba ne sahabi ne amma ya so yanzu ya hada fada hadda annabin ma yanzu wanda Allah ya ji an ce an wa Qurayshawa abu ai haka yanzu an faɗi sunan dangi ai da da da ah shi kuma Abdullahi ibn Mas'ud shi ma dan siyasa ne ya san kan abu sai ai wallahi a cikin Qurayshawa ba makiyin Allah da manzo Allah irin sa manzo Allah zai kare makiyin Allah ai ba zai ya ya rama ya wa ma a'taziru kuma barin ga ma fa bana cewa na tuba fa ba na cewa na gudun ina gudun ina daukan hanzari min shaidin sana'atu wallahi ban yi nadama komai da nayi ba makiyin Allah nayi ba fa uskita Abu Salama ta Abdullahi bin Mas'ud sai ya shirantar da Abu Salama yanzu kuma ba abin da ya isa ya fara ya asumiya Abu Salama ta an ji Abu Salama ta bayan wannan abu da yayi yastaghfiru ta'iman yana istighfari ta'iman ana jin sai yana istighfari astaghfirullah astaghfirullah na yi munafunci ranar badar na dinga karewa makiyin Allah ban tsaya na kalli annabi ba ban tsaya na kalli dan uwana mumini da je kashe ba ni dai kafirin nake kallo kawai saboda dan dangi na ne ya fara yi kuma yannan karatu ka suna da kofa saboda dan dangi na ne an ci shi bayan haka yana neman istighfari akan wannan zai gaba kida wa fariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya farin ciki farai بقتل أبي جهل دكش أبي جهل وقال من الله يجي اللهم يا أبنجدي قد أنزلت ما أتني الله كاتك على قول الله كاتك على قول تكيم تبارك وتعالى fatamin to Allah ka cika shi Allah ka dawamar da shi fatamin alayya ni'imata Allah ka cika min ni'imomin ka ba raguwa duka Allah ka Allah ka gama Allah ka yi ana mutum kala yace fa'alu ibnu mas'udin dangin Abdullahi dan Mas'ud din nan iyalin gidan Abdullahi dan Mas'ud din nan ya kuluna suna cewa saifu Abu Jahalin muhallan inda na bi fiddatu suna cewa takobin Abu Jahal tana wajen mu wanda ya mata ado da azurfa to yanzu ka ga ga magana ta zama biyu yanzu ga wancan akwai takobi a wajensa to kuma waye sanar ila Abu Jahal bar takobi daya ba da makami daya ya fito wajen yaki ba kuma ko ina takobuna an san su ala'ayi halin dai ga wanda ya taso kansa annabi zai raba rigima duk gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam to suna cewa ta komin abu jahil tana nan wajen su ganima hu abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ne yayi ganima ya ci ya same su a wajen yaki ya ci riba su yau ma izin ranar faji tama a kaulu ashabina sai malaman tarihi duk magana su ta haɗu to malaman tarihi gaba ɗaya in ji wakidi kansu ya haɗu anna mu'azabin amr cewa mu'azu ɗan amru na farko ɗin nan wa bunai afra'a da ƴaƴan afra'a su biyu azbatu su dai sun kwantar da Abu Jahil a su gama kashe shi ba idan sun ga wace sun kashe shi wa daraba ibnu mas'ud hun qahutu abdullahi dan mas'ud kuma shi yanke kansa fi akira zamata a ƙarshen ransa fa kullu duk waɗannan guda hudun nan kasharika fi qatli yayi tarayya cikin kashe Abu Jahil qalu sun ce wa kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsaya ala masra'i ibni afra'a a wajen kwanciyar ƴaƴan afra'a din nan inda aka kashe su manzo Allah ya tsaya a kansu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce yarhamullahu ibni afra'a Allah ya ji kan ƴaƴan afra'u fa innahuma su biyun nan kasharika sun yi tarayya fi katili fir'auna hadhihi ummati cikin kashe fir'aunan wannan al'umma Abu Jahil shine fir'auna al'umman nan tun daga farkon al'umma har tashin duniya Abu Jahil ne Fir'auna za a yi ta samun Fir'auna wani ƙanana amma ƙananan Abu Jahil ne diga ba shine babban Fir'auna ji manzon Allah hazil ummati wa ra'asa a'immatul kufr shine kan shugabannin kafirci duk wani shugaban kafirci wazirin Abu Jahil ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakila sai aka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa man qatalahu ma'ahuma to waye ya kashe Abu Jahil tare da su ka ce sun yi tarayya da waɗanda suka kashe Abu Jahil su zuwa ya shauran kala sai ce almala'ikatu mala'iku su ma sun yi tarayya cikin kashe abu jahi wa zafahu ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud kuma yazo ya kara sashi yazo yazo ya kara sashi fa kullum inji manzo Allah dukka kasharika fi qatli sun yi tarayya cikin kashe shi ai ba ya sha wuya kuma shi din ma ba wasa bane tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fir'aun inna fir'auna ala fil ardi me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce fir'auna ga manyan kafirai na duniya da aka yi ga inda suka mallaki duniyan ma shaddad bin adin ga numuruzu ibn kan'ana amma duk da sun mallaki duniya wawaye ne amma fir'auna shi ma takama yake ya san ma karatun zai takama ya san karatun zai takama ya san kaza kaza kuma a ce kaga mun karanta tun farko can abdullahi bin abbas Abdullahi yake faɗa magana kisa Abbas yake cewa Abu Jahil mutum ne mai wani irin kaifin ido yake shi ya gano abin da yake farkon garin maka da mai sanarwa na ya tawo ita amma ba lura ma me ake yi to haka irin wayannan masu kaifin dabara da kaifin wayo da yayi kicin kicin ma yake shi ma ya iya addini ya ce ma shi ma wani karatu yake gyara ai shi sunna yake gyarawa ma ai shi kaza ke gyara ya kaza yanzu yanzu washe hujja kaza ta iya kaiwa in ba Allah ya kiyaye ba kuma ƙarya yake gaba yake da abin halaka abin yake so yayi amma kai kuma ka rasa ta ina ka fito ma to kuma ga shugabanci shugaba ne kuma ga kuɗi kuma kuɗi ne da shi kuma ga shugaban kabilar su ne jama'a tana ji to kaga lalle dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta shi na fir'auna ya kamanta shi da ya ce fir'auna wannan al'umma duk gaba ki da amma fir'aunoni kowanne musa kowanne musa sai haɗu da fir'auna abu jahil kowanne shi radiyallahu anhu mu ma fir'aunan faila na ainihin gangariyar fir'aunan faila a shi na ibrahim doy ibrahim doy ministan senegal da zamanin shehu rabi'a shehu da kansa ya ce fir'aunan faila fir'aunan faila kenan da duk gaba ki da akwai fir'aunonin duk wajen su biyar wanda suka sa shehu a gaba ba dan karfin walitta mai izini ba ne da sun gama da shehu radiyallahu ga imbutu so imbutu so shi aka dinga tuttulo mai talauci mala har sarki hamza kadimin sayyidi ali ba shi ya siya rabin gidansa ma gaba gida ya gine ma ya irin ginin su na Legas din nan hawa hawa ya rida shi aka dai ya mutu gaba har bayan mutuwa sama ƴan sirri zo suna neman magafara wajen shehu a cewa wahalar da baban su ya sha sun san abu da ya ce ko ya ce ya yi masa ko Allahu a'lam amma dai ƴansa sun zo bayan ya mutu to sai fir'auna gangariya fir'aunan faila Ibrahim Lord shi ne fir'aunan faila shi ku Allah rugurguza shi yayi to hadari ne ya amma duk ko ina jikin sai da aka rugurguza shi raga raga haka ake a jikin abu to sai misiri na sal shi ma misiri na sal shi ku Allah kona shi yayi gaba kida shi sabida tsaba kiyayya wani ministan abokinsa gwamnati ta aike shi wajen abu wajen shehu shehu radiyallahu anhu ya dauko rigarsa mai tsada ya ba wancan ministan yana ba wannan ai ba an aike ni wajen mutum kuma ya dauko rigarsa fa mai tsada kai kaga rigar da ya bani yace wallahi da zaka siyan mu da ita ko nawa da zan siya mu kona sama saboda kinsa da yake yace to na siyan ma kaza ya faɗa ma kuɗi da yawa ya karya siya ba kawai ya cinna rigar shehu ta cinna haifa gulma yan gulma suka ɗauko suka zo suka gaya wa shehu ko na rigar da ya ya koma gida yace da matarsa matar tana girki ya ce masa taka masa taka ruwan sanyi ruwan sanyi aka ce kada ya ta ebo fetur kada ta ebo kananzir ta ebo kananzir to shi kuma kila ko yana shan taba ne ko ai dai nan dai wuta ta kama shi ya kone gaba shi kona shi aka yi ma gaba ki Allah ya kona shi misiri na sal kenan sai wa tujin jai wajujin jai shi kuma ai fir'aunancinsa shi ma sai da ya ce ba zai bar shehu da almajiri ko ɗaya ba haka ya dinga kwashe yan halara yana tura su yakin duniya na biyu ba zai bar shehu da almajiri ko ɗaya ba duk su bayan ilman din nan sai da sai aka tura su yakin duniya shi kuma da ya gama tsiyar tasa da inkiranci ya ci shi fa malam ai sai ya ce za a kai shi sai aka ce za a kai shi faransa ko wani ya ba shawara Allah ko shaɗan ne zai ba shawara za a je a zuke jinin sa na tsofaffi a samu jinin yaro karami a kura masa yanzu ban da batan basira shi da ko suna yin haka aka je aka juye jinin sa gaba ɗaya aka zuwa masa jinin yaro shi kenan ashe da kansa a ciki shi kenan nan ya mutu sai ifudu jo ifudu jo shi kuma shi kuma shi ma shaitani ne an sha wuya shi kuma haɗari ya akan mota diya karere diya karere duk wanda ya je gai da shi asibiti kafin bakin ya rufe diya karere ya yi fara layi duk komai ba zai iya sa dan shehu ya rubuta ta a yana rubuta sai di ali su ce ko ya warke ba zai iya kuma wani aiki ba Allah ya mana magani Allah ya sa to duk wanda ya je gaida shi asibiti wallahi da ido na naga Alhaji Ibrahim ne ya jawo ni daga mota ya kwada da akan Kace Allah ya zafin cuta ne ya zafin cuta ne ido na naga ya jawo ni daga cikin mota ya kwada da akan Allah ya yi sulka annabi to da yake da yake ita faida da yake ita faida zamanu ce wani makamu ko ina gidan Shehu Ibrahim ko ina garinsa ne ko ina to an yi fir'anonin da yawa da suka tara faila kuma sun sha wuya su sara duna kaza kaza sai an ga abubuwa wallahi irin abin da ya samu Abuja din nan da mutane da da mala'ikun da ai tarayya a cikin kashe ai an ga an ga an ga abin da ya samu irinsu an ga abin da ya samu shugaban wata ƙasa ma shi ma haka na ga matarsa wani babba da muke tare da shi ke faɗa to shi ma haka sai dai shi an ga gawo wancan an ga kaza kaza duk da to Allah ya kiyaye ma'ana mutum ya san abu gaskiya ne ya san abu gaskiya ne ya san abin nan daga Allah yake saboda ta yaƙi da abin wawa shi da ya fara yaki da abin za a gane shi amma ya ta kashe ɗanci ya ce da niyyar gyara karatu ko da niyyar gyara sunna ko da niyyar gyara kaza kaza kaza kaza kaza shi sai Allah da ya koyar ma ba abu to ga shi ne ma'anar Fir'auna amma da numuruzu ne wawa ne kawai zai yi kiyayya amma kuma dai bai ɓoye abin cikin aji haka shehu ya ce a wasiƙa kira daga abin da yake ma ciwo daga Ibrahim enjoy haka shau ya gaya sai da Ali yana daga abin da yake min ciwo daga Ibrahim Joy ya yi ƙarya da addini ganin sa ake shi ma mai gyara addini kafiri ne kuwa duk abin da buruki ba shugaban ƙasar Tunis ya yi a Tunis shi yake so ya mana anan ya ce ya yace wa duk wani ɗan aikin gwamnati azumin Ramadana kan wani mai aikin gwamnati ya azumin Ramadana aikin gwamnati ya azumin Ramadana haka buruki ba ya shi ma ya ce ya yi haka a Senegal shehu ne kaɗai mai iya taka ma birki ka an yi abubuwa malam afirkan nan bayan turawa sun so su abubuwa 90 nawa ne shangon ce kan wanda ya sake ya yi sallar juma'a a senegal gaba ɗaya dama manyan masallacin a senegal guda uku ne masallacin shehu ibrahim sai sai masallacin tuba sai masallacin malisi sai kuma akwai masallacin hassan sani na magarib na kafitan da karfin kamar a ce central mosque na da abubuwa to wai juyin mulki aka yi ba a yi nasara ba to sai aka kasa ita ce duk wani taro ma ta hana kai wani kasa da hadari sai ce ai har na sallar juma'a kuma kowane masallacin juma'a a tura sojoji duk liman din na yace zai sallah a harbo shi a tura gidan ibrahim ya tura sai aka turo har da wani minista aka zo a gaya wa shehu wannan wallahi tallahi akwai zamanin da ma'ahad na ta shehu naziru shehu naziru yana da rai yan ma'ahad ina sinigar a wannan lokacin suka yi wannan fim ɗin da baki da kuma duk manya-manyan ƙasa suna nan suka yi manyan ƙasa duk da baki suka yi fim ɗin dan tuna kuma har gobe ana faɗa wannan tarihi wannan minista ya zo ya gaya wa shehu radiyallahu anhu ga abin da yake tafa da shi shehu ya ce kai ni ina munna ka zo mun ran juma'a ka zo kai sallah tare da mu ne amma wai zuwa ma kai kace kan sallar juma'a kai kaga wannan abin zai yi kuwa ce zauna a nan fito zauna a nan fito lokaci ma bai karasa ba shehu radiyallahu ya shiga ya wankan juma'a ya sako kaya fito shi tayi mu je mu sallah tayi mu je mu sallah hausawa suka biyo shi suna zikiri kaman duniya ta tashi shehu shehu sun ba shehu ke ga mu wannan kisa shehu in ya buga sandarsa akan rerayi zaka ji kamar akan dakin kamar madinan kaula a ce gaba ɗaya ta ba wanda yake iya kallon fuskar shehu saboda wani irin fushi da ya fito da shi ga sojoji to a nan ne kiran sallah ya shiga wajen shehu naziru har gobe shehu naziru da ‘ya'yansa da almajiransa ‘yan ma'ar su suke kiran sallar juma'a ko ga mai ga gorko mai kiran sallar juma'a amma su shehu nazir zamanin mun tarar da shehu nazir yana yi har kuma bayan sa yanzu to da shehu ya nuna mai kiran sallar ya tashi sai ya kasa sai ya ji tsoro wancan da da Allah ya rahamshe shi sai ya ji tsoro sai shehu ce ina naziru ai ka kira sai ka kira shehu nazir ya tashi ya kiran sallah sojoji jijjega sannan shehu ya yi wata irin hudu ba dammara su ya zage su ya kace-kace da su ya faɗa addini ya ka sannan ya sauko ya tara su duk sojoji suka cire biyar din su musulmai a cikin su su ma suka bi sallah shi ma ministan an rike shi dama shehu ya yi ma waje a gaba da fatan ya gudu shi ma ake sallah tare da shi sai da aka idar da sallah shehu ya wani sai ya ce to ka je ka ce da shugaban ƙasa tare da kai muka yi sallah abinda za a fara yi ma a fara yi radiyallahu ta'ala yau minista ya tawa tsorace kaza kaza kaza ya ice ai ya ice dama na san shi zai yi sai shugaba da dama ai na san shi zai yale shi dama dama ba da zai ya Senegal kaf Shehu Ibrahim ya sallar Juma'a ran yan Senegal ba san wannan labari wala ba ka san wannan labari Senegal kaf Shehu Ibrahim ya sallar Juma'a ya ce dama shauran duk karuwai ne shi kadai ne na alaji ko shi wanda sai to haka yan to haka shawar ce yana daga abin da yake min ciwo daga ibrahim doi din nan da addini yake karya da shi ma gyara addini yake da kaza kaza kaza da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Abuja ai kaga ranar Badar din ma shine farkon mai addu'a irin ga mu akan gaskiya din nan shine farkon mai addu'a subhanallah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan kalu kala wakidi ya ce ma'amar ya zantar da ni shi kuma ya karɓa daga zuhuri imamu zuhuri mai hadisi zuhuri ya ce shi kuma bai kawo sasalarsa har zuwa sama ba manzalla sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan ya ga mutuwa gawa abuja ya an kashe allahumma fini naufala bin kuwail allah ka isan min naufalu ma kai ya gudu allah naufalu ma kai ya gudu allah shi ma wa aqbala yawma izin to yi kenan ga manzo Allah ya yi wa kuma wani mashima Naufal shi kuma manzo Allah ibn Kuwailid daga ji da akwai wani kamar dangi da Sayyida bintu Kuwailid to manzo Allah ce shi ma Naufal kai ya tsira to yi kenan kuwa ai ce ga Naufal malam wa aqbala yawma izin wa huwa marhubun ajijice karra aqatul ashabi ya ga kashe manya manya irinsa wa kana fi awwal farkon yaki kana fi awwal maltaqaw farkon yaki da ya kaure hum su kafiran wal musulmi da musulmi yasihu shi aka dinga jin kararsa bi sautin da murya muryarsa kamar lasika lahu sahalun akwai haminiya a fuska a muryarsa rafi'an sauto ya daga muryarsa yana cewa ya ma'ashara quraishi ya ku quraishawa inna hazal yawma yawfa yawmul ala'i ranar daukaka ce wa rif'atu da daukaka ku santo da haka kan ku yi da wasa fa kan ku yi da wasa falan ma ra'a quraishan kadin kashafa yayin da yaga quraishawa sun karye Allah ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yasihu sai kuma ya mayar da wannan ihun nasa da wannan wato zaburar da sun da yake kuma sai ya juya yana wa mutanen Madina ihu mutanen Ansaru yasihu bil ansari yana wa mutanen Madina ihu ma hajatukum ila dima'i wai ku me hada mu da ku ne ba ku da wata bukata sai kashe mu ba ku da wata bukata sai jininmu ba ku da wata bukata illa jima'an sai jininmu amma ta rauna ma ta kutu amma ta rauna ma ta kutu wai ba ku ga manyan da kuke kashewa ba ne amma la kun filla ba ne min hajjatu wai ba ku da bukata ne cikin nono ku bari mu dinga mu ba ku fansa mana a ba ku raƙuma ku je ku yi ta shan nono mutum da yake shan musulunci ne zai yi da wannan فأسره جبار بن سخر sai mutum maje sahabi jabbaru bin sakhar yana daga cikin ansaru shi ya auro shi ya kamo shi fa huwa yasuquhu amamahu ya koro shi gaban sa fa ja'ala nawfal yaqulu sai nawfal ya dinga cewa li jabbarin ga jabbar din nan wara'a aliya shi nawfal din nan ya gano sayyidina ali muqbilan na hawu sayyidina ali ya nufo shi ga dangaren ya san sayyidina ali kansa yayyo ya nufo shi fa qala sai jabba sai shi Nawfal ya ce da Jabbar dinnan ya akal ansari ya kai dan uwan mutanen Madina ma'ana ya kai mutumin Madina man haza wannan da yake tahowa dinnan waye yana lera cikin kayan yaki shi ma waye wallati wal uzza na rantse da lati da uzza inni la ara rajulan ni gashi ina ganin mutum innahu la yajidni wannan mutumin waje na ya taho daga gani ni ya nufo wannan mutumin ko waye kala sai shi jabbar ya ce masa haza ali bin abi talib ai sai na ali ne ali dan abi talib ne kala ma ra'aitu shi kuma na fa ce ma ra'aitu ka ni ban taba ganin irin yau ba rajulan asra ala qaumihi minhu mutumin da ya fi kashe mutanensa irinsa wai shi ko zumunci ne tunawa dan uwanmu ne ba amma mutumin da ya dinga kashe mu irin wancan mutum irin wannan mutum da ya yi wai wace irin rana ce kaga rikici shi kafiri bai san musulunci ba har yau kabilarsa tana nan har yau dukiya tana ko ba kwa san shan nono ne ma'ana har yau nono ya fi Allah da annabi mutumin nan ban taɓa ganin mutumin da ya manta danginsa bai san Allah ta baraka wa ta'ala ya fi dangi ya fi kaza kaza ba to kaga irin jahilcin da yake kai abu za ga mutum ya dage yana ta faɗa yana ta faɗa bai san ma me abin da ya tara ba yanzu mutumin da ya zo irin wannan ta faru wai dai irin wannan irin raki ba dan a dawamar da fitina ba amma dan dai a irin wannan ta faru wannan abu ya faru a wata unguwa duk makiya suka haɗe kai duk ga yan barna ga yan shaye shiga amma dai yan uwa na Allah yan faila su aka haɗe wa kai duk gabaki daya aka dattija unguwa da kaza kaza to amma dai unguwar dama suna da su kuma nasu ɗarika da kuma eh, ciwon kishi da kaza da kaza amma kuma kawai na da aka nan suka suka haɗu irin wannan wai da kasan shi ne yaki da abin nan bai san ma me abin nan ba kuma bai san su waye akan abin nan ba to a- da cikin aka haɗa aka yi abu ya dace kowa ya hana yaransa yin abin nan to sai wani a wajen sai wani a wajen abin ya ce ni wallahi na san wani abu ci wani ka sani hotunan mutumin nan da suke sawa shi yake ba su wani ƙarfi da suke wannan abu in dai akwai wannan hotunan to ba za su bari ba amma aka ci cire hotunan nan to za su bari da ya ɗaya da tsoro ya ce to wallahi ni ma dai yaro na ya zo ya sa wannan hoton a ce ai ka ji ba ka ga ya ce to ba komai aka tayi daga a yana zuwa ya ce a kawo ruwa a bokiti ko ko aka kawo ruwa a bokiti ya danna koko ai sha ya ya watsa wa. shahun ruwa ya ga ya kama da ya kai kenan sai ga ɗan ya kai ba ya shigo ya za ka yi ya ake shi zan yi mana ya ce wallahi ba da ka mutu matsayacin duniya da lahira sai ya bari Ya ce, sai ya kuma dawa wajen jama'a sai ya ce da a kira wasu wani su wani su aka kira su sai ya ce jama'a wani abu ne ya faru shi ne na zuwan ba da shawara ji dole ya faru ya ce ɗana bai taɓa saɓa mun ba ji abin da na gaya mar yana yi kuma yana girma mana amma yau ya ce in na yage hoton mutumin nan to zan zama matsayacin duniya da lafiya to waje sai wani ya ce sai ka ki yage wa ishewa ne ashe dama ba ka so na so kake zama matsayacin duniya da lahira so kake zama matsayacin duniya da lahira to me kake so ka gaya mana a biya ran nan a hankula wani addini ne mai ƙarfi wani addini ne mai ƙarfi ta shiga zuciyarsu. To kaga yanzu wannan mutumin ya fahimci duk karatun da muke yi kenan. Kaga yanzu wannan mutum ya ce ku mutan Madina ba kwa san nono ne. Me za shi da nono? Su ba Allah da kaza kaza. Kuma yanzu ya ce bai taɓa ganin mutum wanda ya bai kula da zumunci irin su yana Ali ba. Amma ya yi wa danginsa haka. Me yasa yana Ali zai kula da zumunci in ba zumuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To kaga ashe da jahilcin ma ba su san ma meye ba. Ko mutum bai san abu ba ya je ya tambaya. Ni abin nan meye shi kuma ya je ya tambayi na Allah. Kai na san na Allah ba wanka da cikin rigima. Wai don Allah wannan abin ne ne ne. Ya ji abu. Amma ya kama gaggaga yana faɗa da mutumin da imani ne ya yi fa. Da kaza da kaza ta ya ga zai abu. To wannan yanzu irin maganganu ba kuma wai muna nufin shekani. da je ta shaɗance ce ai shi ma ƙarfin imani ya shiga shaɗanci ma ƙarfin imani ƙarfin shaɗanci ne wannan muna nufin mutane na Allah magadan sahabban nan mabiya magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin Shehu Ibrahim magajin manzon Allah mabiyansu Allah ya sa mu a ciki mun ga magadansu mun ga Shehu Namu mun ga ka kai mun ga Alhaji Umar Lala na gidan Shehu dan Almajiri ne sai da kasa sai Allah ya ji kansa babansa sai da ya ɗauko shi ya kayan wajen shewa ɗan almajiri ya ce ko ka zaɓe shi ko ka zaɓe ni ce ai tuntuni na gama sai ce ka gama yace na zaɓi shewa ɗan almajiri na baka ya to duk jama'a ka san kai ba ɗana ba za ka riga ita Allah ya sauke ma zuwa na neman gado har ya mutu yana wajen shewa ɗan almajiri Allah da manzon Allah kuma ya mutuwa mai kyau Allah ya fi uba ko ya fi kaza kaza ba wai ana cewa dan mutum ya je ya bar iyayensa ko wallahi ba haka bane amma dai tuna ta yi yawa shedancin ya yi yawa da kaza da kaza kaza to wai muna jin jin tarihin waɗannan manya na abu kaza kaza to da shi yawa da yawa an yi irin irin wannan duk gabaki da da sarki sunusi ya fita ya ban mulkin dan Allah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shehu mulki irin na Kano kujera irin ta Kano duk gabaki da kuma sai da ya rike gwamnan arewa a nan Kaduna din nan gidan gwamnati na Kaduna ne da sarki sunusi zama gwamnan arewa daga sakashin sai shi sai zama gona arewa amma wannan duk sun fi Allah sun isa su zama Allah duk kaza kaza kaza wannan duk banza ne a shi da hannun sai ya soke kansa ya ya bi Allah duk kaza kaza to kaga in dai mutum ya ya sha Allah din nan ya ji daɗi ya gane lamar ko a zamanin annabi ya zama yana wajen annabi ko a zamanin kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama a zamanin kalifa wanda abin sa a sarari yake kuma kowa ya yi shaida dinna Allah sun shaida bare kaman Shehu Ibrahim Kaula bare kaman Shehu Tijani Abul Abbas bare irin su da Abdul Qadir Jilani yanzu a ga shine rigima da abin da san bai wannan ba sai ya ga wani abu ya faru zai dinga mamaki to amma yanzu kaga tsohon sa Allah ya kai shi wani addini ne mai karshe Shehu ma Tijani ma ya faɗa dinuhu dinu qawiyyu dinuhu dinun qawiyyu wayannan sahabbai da suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za su yi da wani nono ko ko kaza kaza haka haka ya faɗa wannan mutum yake cewa yawwa yake cewa inna inna hula yake cewa ma ra'aitu kale ban taba ganin irin yau ba rajulan mutum wannan da kake sai na asra fi qaumihi wanda ya fi gaggawa cikin mutane cikin halaka mutanen sa irin wannan shi ko zumun ta bai duba fa ya sumadu lahu sai na ali to bari a zo a fara man fa sai na ali ya fito na fito ya kansa ya kan wannan mutum fa ya durubuhu sai na Ali ya sare shi wannan shi ba sai fu aliyun fi jahafati ma takwabin sai na Ali ta shiga cikin kamararsa da cikin mutum ga baki da ta shiga nan sa'atan lokaci sun mana za a hausa nan sai na Ali ya cire ta faya zurubu saƙai sannan sai na Ali ya kwashe kafafuwansa wa dir'uhu mushammara da akwai kayan karfe duk a jikinsa amma ikon Allah kayan karfen ya kwauri ne can kafa kuma ba wani kayan karfe da sauran sai na ya kwashe ya kwashe kafafuwar ta fasa faka da abu ma sai na ya tsinke su da baki da sun ma ajhaza alai sannan ya ƙara sashi faka talau fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaki bayan yaki ya ƙare sai manzo Allah ya ce mallahu ilmu bi nawfal bin kuwaylid waye yake da ilimin yaya nawfal kuwaylid yayi fa qala ali sai sai na ya ce ana qataltu ya rasulullah ina kashe shi tuni ai na kashe shi tuni قال فكبر رسول الله اي من ذا الله يقعد كبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وقال من ذا الله يتي الحمد لله نغودي والله الذي اجاب دعوتي في ده ya amsa addu'a ta cikin sa daga ji zai ya ci ne ba na wasa nagode wa Allah wa aqbala al-asu bin sa'id asu bin sa'id ya fuskanto ya hissu lil kitali yana zaburar da mutanensa a cikin yakin manzon Allah hal taqahu wa ali suka hadu da sayyidina ali suka karo shi da sayyidina ali fa qatalahu ali ali ya kashe shi fa kana umar bin al-khattab sayyidina umar ya kasance ya qulu libnihi yana gaya wa dan wannan bayan ma ya musulunta zamanin makalifancin sa sa'id bin al-asi dan wannan inni araka wurda kai na ga fa kana wani daddake mun fa na kana kautar da kai kana daddake mun fa tazunnu anni qataltu aba kana zanni na kashe babanka wallahi ba ruwa ni ba na kashe babanka wato badar dan haka har yau girman badar ba da ladan badar har sahabban nan suka tsare badar ba ta kare a cikin su imma dai kaga wanda suke zaunan nan wancan shi ya kashe uban wancan ran badar ko ko shi ya kashe dan wancan ko ko shi duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu da aka samu ganimar Hunayn ya rabe wa Qurayshawa gida yanzu abu sufyan kusan kusan kusan abu sufyan hanzala to aka kashe masa wanda ake mallaka a ba hanzala sai na ya kashe hanzala to hanzala ya bashi rakumi ɗari a ƙa'ida manzala ya biya shi diya in ma diya yake so in ma ka amma banza a kashe ba komai safwan din nan wanda mun yi hira kashewa ban sa manzala ya bashi rakuma ɗari uku kuma ya bashi garken awaki didde wani irin gashi nan wa da ba su fiya na mai aka nakacin wasu kwana hatta sara wa malik wa didde wa'yansu gidaje din nan da suke da da kanta cewa an musu kaza kaza dan me da mutan madina suka wata Allah shi aku bari Allah ya tantana musu bala'i bari dan abu mun bari kaza to kamar manzo Allah ya biya su jiya ba wai biya biya su jiya bane amma dai wannan ko sun taso da wata magana yanzu ai an biya ku jiyan duk gaba ki da amma badar na ita ce ta yawo cikin sahabbai din na har har abu duk kuma wannan abu da sayar na alhera daga abin da ya daga bashi wuya ya sa suka kuma haɗe makai da ya haka dai wannan abu ya dinga bin su duk da kaza kaza sai muminai din na kwarai duk gaba ki da yazidu bayan ya kashe zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun rama abin da aka tsofaffin mu a ran badar haka ya faɗa mun rama abin da aka tsofaffin mu a ran badar duk gaba ki da amma dai ladan su yana wajen Allah da nan su ne ba kaman su su ne na gaba a musulunci kullum badar ake faɗa je kaza kaza yanzu duk wani yaki da za mu zo mai labarin sai ka ɗan takarda biyu ɗaya uku an gama shi amma wannan sai sarrafin littafin ya ce duk labarin badar ne duk gaba duk gaba ki da yan badar ne duniya da lahira ba kamar su duk gaba ki da to haka sai na sai na umar ya fara ce na kai na da kana wani da take mun bakai wallahi anni ma ba ta mu'rida ta sunna anni ka ta karar da ni na kashe babanka wala a ataziru wallahi da ni na kashe shi ma ba zan ma baka hakuri ba fa dan na kashe kafiri min qatil mushrikin da kashe kafiri amma ba bari ka ji nan wala kad kashan su kali na kashe dan uwan uwata da hannuna na san dan uwan uwata ne biya dayya da hannuna shine al-asa bin hisham bin al-mujirata shine asi dan hisham dan mujirata fa qala sa'id sai sa'id ya ce masa law qataltahu wallahi ba haka bane amirin wina ila ka sami ne da cikin wani abu wallahi ni duk ba wannan bane lokacin sauda an ce min ka kashe baban na ma la kana alal batil ai ka kashe shi ne yana kan barna wa anta alal haqi kana kan gaskiya wasu mun da ina tuna wannan abubuwan wallahi ba wannan bane kana yace quraishin a azamun nas quraishawa na san su ne mafi girman mutane a halaman juriya wa azamuha amanata mafi girman ta amana amma suka bi lamarin abu jahil sai ya halaka su la yabgihim ahadun ba wani wanda zai nufi Qurayshawa al-gawaila da halaka illa kabbahu Allah liki sai Allah ya kira shi wannan dai shi da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana Ali alaihi salatu wasalam waqidi kenan ba wai shi ne kada shi a baki da halin sunnati ne ana faɗa wannan na faɗa wa kayan gidan manzo Bukhari duk kakan ya faɗi sai da Fatima Zahra ya ce alaihi salam ba wai wani shi ne suke faɗa wannan ba kowa ma yana faɗa to kuma su mutanen mu san karewa da rafiyar la'atu din nan da kaza suna ganin sun faɗi wani abu shi ma kuma haka dawa bace yake ya tura ka ya ta nuna ma ga abu kaza ba naka bane a kuma ya zama kana kin wancan abu kuma har a kai ranta kuma za a ce ai kai baka faɗan wancan abu to duk dai ana faɗa kaga waki ji ba shi abu ne kuma ta to wa kana aliyun alayhi salam sai na ali ya kasance aminci Allah ya tabbata a gare shi kudi yana cewa inni yawma izin ranar badar ni a wannan ranar badar ba da martafa an naharu bayan rana ta daga ana cikin yaki wa nahnu wal mushrikuna qad ibtala da mu rundunan mu da rundunan kafirai an cakuda ana cikin kaura yaki sufufa na sahun mu ya cakude wa sufufa wanda sahun su karatu fi isir rajul to sai na bi wani mutum da gudu har muka fita daga cikin runduna faɗan namu ya kai har mun fita daga cikin runduna din na wani mutum ko fa iza rajulun min al mushrike to na kashe wani Allah ya taimake ni na kashe shi sai gashi na ga ga wani mutum kafiri ala kasibi ala kasibi ramli suna kan tudun rerayi badar rerayi ne sai na ga ga wani kafiri akan tudun rerayi wa sa'adu bin kaisa mata da sahabi sa'adu bin kaisa mata suna yaki suna yaki wa kuma yaktatila suna yaki a tsakaninsu sare-sare hatta qatala al-mushriku sa'ad bin kaysa mata kafirin ne ya kashe sa'ad bin kaysa mata kafin na isa wal mushriku muqanna'un bil hadid wannan kafiri ya rufe kansa da kayan yaki ku bangana kowaye ba ya riga ya rufe jikinsa da kayan karafuna da kaza za ka iya gane bangane kowaye ba muqanna'un bil hadid ko yawa wa kana farisan mahayin doki faƙata hama an farasi da ya gani sai ya sauka da kan dokinsa fa'arafa ni sai ya sani wa huwa mu'allimun shi yayi alama wala a'rifu ni ban gane ko waye ba da ni sai ya kira ni halumma bin abi dalib in ta isa dan abi dalib zo nan ga wani dan uwanka na gama da shi to shaura kai zo halumma ibn abi dalib bil biraz zo mu fito na fito kala sayyidina ali ya ce fa aqamtu ai sai ne kansa fa karautu alai sai ne kansa na so mu hawa tudu an hatta ilayya sai na ga shi ya gangaro daga tudu kuma ya yi kaina sai na san to wannan zai hau kaina in ya tawo yanzu shi a sam tudu yake ni kuwa na zama ina kasar sa to wannan zai wannan kuma wata gwanin tashi ta yaki hindu ta ce da wahashi in ka kashe mutum ɗaya a cikin ukun nan na ‘yanta ka, kuma duk zinarin da nake da shi na baka a maka a wannan lokacin ba mai kayan zinari irin hindu. Sai ce faɗa min su in ce, ta ce Muhammadu, sai ce a wannan sama tana kare shi. Ya ce a wannan duk ba ga shi ko na da za ku yi da shi ba shi sama ce take kare shi wannan ki faɗi wani, amma ban da wannan sama tana kare shi. Sai ta ce Ali bin Abi Talib. sai ce wannan ma ba zan iya kashe ba dan waiwaye ne da shi a wajen yaki kaman kura ya san waye biyo ta bayansa ya san waye zai zo kaza sai su ce hamza yace to zan iya wannan ba wai dan ba shi da karfi ba amma in yaki yaki dan sarifewa yake to wannan zan iya biyo man ta zan iya biyo man ta baya ko ta kaza kaza amma wayancan ne to har yanzu wata dabara ta sayar na ali yace sai ya gangaro yayo kaina wa kuntu rajulan qasira ni mutum ne gajere ba dogo ba shi ko gashi ko dogo ne ni yanzu ta sama yake gangaro mu fan hadatu raji aini kuma yana gangaro da gudu daga kan da yayin barin jawo shi kasa Allah tabaraka wa ta'ala da yadda in yaki ya kaure ka gudu ba illa mutaharrifan likitalin aw mutahayyizan ila fi'atin sai dai wanda zai yi dabara kamar yanzu na sayan na alin nan in ya tsaya a can wajen lalle mutumin nan zai cuce shi wai yanzu ya ja ya zuwo da gudu da baya dan ya ja mutumin ba komai ko kuwa kai kaɗai ne anan yanzu wannan mutum ya fi ƙarfi na idan na tsaya anan kashe ni zai ka gudu wajen yan uwanka yanda zai bi ka ku haɗu a mutu harriba a mutu hayyizan ila ta atin ko ka je wajen waɗansu jama'a to amma in ba haka ba ka gudu faɗan ba a bi gazar to wato ka gudu wa mutuwa ko to kuma wuta ai ba tun da aka mutu ya sai da mutum ya hakuri kuma to dai aljanna ko ya tura wancan kafirin wuta yake wa kun tura ban hadatu ai na gangaro ni kuma na dawo da baya likayyan zila ba dan in gudu ba sai na alba sai ka faɗa ba ba ka gudawa dan in sauko da shi ilayya wajena fakari ta anya aluri na ji tsoron kai ya hau kaina faqala sai ce mu ya bin abi dalibin arauta a gudu kai ne kai kai ɗan abi ɗalibu gudu kai ne fa kuntu sai na ce masa qariban nan kusa maqarribin shatra'a nan kusa zan tsaya inda zan kashe ɗan mai tsagaggen baki ko wakila owan ma'ana da ya mawu wai a wajen wajen yaki ba waje ne na jamala ba tsantsar jalala shi mala kowa so kake ga gaya ma abin haushin ma da zai zuciya za ta abu yanzu na ya zage shi kala yana ne ce falan masta karrarka da ma yayin da kafa ta tabbata a ƙasa wa sabata ta kafu a kabala ai sai yau kaina falan ma da na ni yayin da yayo kusa da ni baraba ni ai sai kawo min tsara fasta kai sai na kare bidar satin da garkuwa ta fata ita ce jirka garkuwa ta fata garkuwa ce amma wanda aka yi ta da fata kowa ka a sai fuhu fala hija sai takobinsa ta saru wannan abu sai ta kafe a cikin abu ya ani lazima sai ta kafe a cikin abu fa azribuhu ala atihi ni ko ai anan na sare shi malam a kafadansa dokin wuyansa ni ko nan na sare shi wa huwa dari mutum ne mai rigar karfe ya cika da rigar karfe farta asha anan yayi wata irin makyarkyata walaqad walaqad fadda sayfi dir'ahu ikon Allah tsarin nan da zai sai da naga takobi na ta tsinka kayan karfan nasa sai naga takobi na ta tsinka karfin su na Allah ne kuma duk mala'iku suna taya su da dai kasan wannan abu ya kuci gaban hankali shi kansa kafirin da abin ya ya bashi mamaki ashe takobi ta tsinka kayan tarwatsa kayan karfe irin wannan shikenan hadda sai fi zira'ahu takobi na ta watsa kayan yakin nasa hasanan ta anna sai fi sai na mace saboda na ta kashe shi ma ko za ta kashe shi ai fa iza bari kusaitin sai ga walkiyar takobi ta bayana sai ga sai ga walkiyar takobi min wara ita bayana fada da su da gudu na sun fiyar da kai dan ba da haka wani ni kai na takobi na sai ta aske na sun fiyar da kai na wa ka sai fi takobin nan da na ganta mai walkiya ta bayana na sun fiya ai ta zo shi ta kuma ta samu kan wannan kafin faya tsanna ƙasa ra'asi ainihin ta kwashe rabin kan da hular ƙarfan da rabin kan ma'ana yanzu rabin kan shi kuma kwakwalwa a waje nan ta kwashe rabin kansa nan ta kwashe rabin kansa faya tsanna ƙasa ra'asi rabin kansa fil baizati da hula kwanan gaba daya wa huwa yaqulu to yana ji da takobin nan na baya na yana cewa kuzha wa ana ibni abdul muttalib rakatani dan abdul muttalib ne na sa'atu musulmi ashe ba ni niyya ba falsafatu sai na juya min wara'i fa idza huwa hamzatu bin abi sai na gashi hamzatu dan abi talib ne ai ga irin abin da hamza ba da Allah ya sa kuma yanzu ya sun kuyar da ko dai ya gaje ba ina kwashe ma ko hamza su kai fushi ka kai kuka kawai ba ga abu ba ga irin abin da sai na hamza radiyallahu anhu Allahu akbar ya duka ta ga aikin da gudu talatin ne mubarar sharhi ko Allahu akbar waƙidi da yake ta haddasa ni Umar bin Usman al-Jahashi wannan mai suna Umar bin Usman al-Jahashi ya buga kan labari an abihi an ammati daga ammasa qala ita ammasa ta ce qala ukashitu bin Hasan ukashitu dan Hasan sahabban manzo Allah ya ce in kada a saifi takobi na ta karye fi yau badirin a ranar badar takobi na ta karye na zo na gaya manzo Allah ya rasulullah akwai takobi a wajenka takobi na ta fa a dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ja wani yace sanda kawai sai manzo Allah ya bani sallallahu alaihi wasallama ya jawo yace ya bani fa iza huwa saifu to na ga dai kawai ya bani je in kashe kaburi da sanda in duka da sanda ai na kai duka da sanda kawai sai gashi ya zama saifin takobi a biyar su fari tawilin dogo sahabbai suna ce da takobin auni ai kaga Usman kashi ci dinin Hassan ga duk tarihi duk za a faɗi mu'jizan manzo Allah sai an faɗi magana wannan takobi fa qataltu bihi la yaki da wannan takobi hatta azama Allahu al-mushrikin ha Allah ya karya kafiran nan falan yazal indahu me ruwa ya ce takobin nan bai bushe ba wajensa hatta halaka har ukashatu ya halaka takobin ya halaka a yakin musailamatul kazzab tun badar sanda ta zama takobi a wajensa yake tare da shi har yakin zamanin sai na abubakar yakin musallama tul kazzati wannan kashi cike na qala haddathani usama bin zaidi usama dan zaidi ya bani labari me sunan wancan babban usama ne an dawud bin al-husayn daga dawud ar rijalik shi kuma ya karba daga mazaje min bani abdul ashhali na mutane dangin abdul ashhali kalu su wannan kabila sun ce in kasara sayfu salama ta bin aslama bin haraishi takobin salamatu din nan ta karye ranar badar fa baki a azala sai ya tsaya waje daya ya shiga fagen yaki ba ba la silaha ma ba takobi tare da shi to kila annabi ya gashi ce kai kai kai wanne kake yi shi ya rasulullah ba takobi takobi na ta ta karye fa adahu rasulullah kabiza sai manzo Allah ya bashi ice kana fi yadihi icen yana hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min arajina arqatin icen na icen dabino yanzu ka ɗauko nonon dabino ai za ka ga wani jan wani jan ice ne na daban ba kore irin na cikin dabinan ba wanda a jikinsa wannan ba za ta dabino take to za ka ganshi ɗan tamfararre haka kal urjunil kadim Allah ya sabanta gaza da shi za ka ganshi kaman jasiri to irin wannan ne a hannun manzo za ka yana da ɗan kwari yana da ɗan kwari to wannan ne a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ba mutum sallallahu alaihi wasallam faqala idrib bihi je kai duka da shi mutumin yace na zo zan yi duka da shi fa iza huwa saifun sai gashi ya zama takobi jayyidun ga yawa jini na wuce mai karfe mai kyau alan ya zargin da takobin nan bai bushe yana wajen sa ba hatta kutila yau majisira abi ubaidin har aka kashe shi zamanin sayyidina umar a iraki yakin da iraki yakin da aka yi na hauro wata gada da musulmi suka karya a wannan wajen to aka yi shahada sai yanzu don Allah wa'anda suka ga wannan yanzu wace za ka zo ka gaya musu nono ko dangi ko waye su bi ka ba zai ba dika wannan kenan a takuci da bijisa abi ubajin wa qala me ruwaya kuma yace bainan harisatu ibn surakata tsakanin harisatu wannan mutum mai suna harisatu dan surakata tsakanin kana alal haudi yana kan dam din nan na annabi da yayi kasan an dan yi dam kafin a fara yaki dan musulmi su dinga shan ruwa kafare ba su taba shi ba kuma to shi aka sa gadi yake kare wannan dam din da takobi a hannunsa duk wanda ya zo zai taba ya kashe shi to yana tsaye akan dam din nan yana gadi is atazu sahamun garbu sai kidiya ta zo masa garbu wanda ba a san waye harbo ba kidiya ta wata mutum ne misali ana ta harba harbe yakin sojoji ana ta harba ai dole ka ga wannan harshashi ya je ya same shi ko ba shi aka yi niyya ba ma ai sai ga kibiya ta zo masa gargun wanda ba a san waye ya harbo ta ko ka afi na haji takobin ta sauka a wajen su makoshinsa a nan ta sauka ai shi kenan nan ya kife ya faɗi to yanzu ya an kashe shi haka jininsa ya dinga gangarawa cikin tafkin ruwa din nan haka falaka sharif alkahu sahabai nan sun sha a kiran na hari ƙarshen rana dare ya so mai ba a san mutum ya mutu a ciki ga sahabi falaka sharif alkahu min dami sahabai sun sha jinin sa ranna Allahu akbar saboda ruwan da aka dinga shashe da jininsa a ciki to fa balaga ummuhu wa uktahu ka ga za ka ya manzo Allah sallallahu ba ko wannan dan uwan ku ne na aljanna insha Allah akbar kuma ba ku sani bane jini jini wanda ya zuba haramun ne bare jinin dan adam amma baka sani ba kuma sai kaka ai ke ya ya ya zama halal sun sha jinin dan aljanna dan dan uwan su sai kenan minna fa balaga ummuhu sai labari ya kai wa mahaifiyarsa wa uktahu da ya uwarsa وهما في المدينة سنة مدينة ما قتله cewa ai an kashe shi amma shi yana gadi ne a kan tafki kila kuma akwai ruwaya ya zo shan ruwa ne abin ya abin ya kamar kaga ba yake yake din nan ba fa qala ummu sai uwarsa ta ce wallahi na rantsa da Allah la abki alai ba zan makuka ba a ce ɗana ya ba wajen yaki ya tafi wai shan ruwa ko ku san mene da an kashe shi wannan ai Allah ya sauke kuma ba mu san ina ya tafi ba ba ba tafi eh nan ban san ina ya tafi ba yau dana a ce yana fito na fito da kaburi ko an tsare shi a kirji ko an kare to wannan na san aljanna ya zo shan ruwa eh ba zan makuka ba na riki alai hatta ya kadama da sai in annabi ya zo fa asalu in tambaye shi in ji in kana ibni bil jannati in an karba ya shiga aljanna dan arki dai ala yau dai ba zan yi ba wa in kana ijnifin na so in yana wutar da kuma hemi makuga kuma asara ta faru inna allahi wa al'amri fa awaltu alayhi sai in makuruwa in ce asara ta faru wannan ma kadima rasulullahi inda manzo Allah ya dawo min min badar daga badar ja'at ummu sai uwar shi wannan sahabi sunansa sai uwar harisatu ibn suraqatu sai uwar harisatu ta zo radiyallahu ta'ala anha جاء أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سيدتي يا رسول الله يا مأيكين الله قد عرفت موجع حارسة كاسن عند حارسة يا رسول an ce ya zo shan ruwa ko kuwa shi ne mai gadin tabcin da kuke yaƙi da shi ni dai na fi so a ce yana yaƙi ya rasu amma kibiya ta zo ta kashe shi ko ba kad aranta mu a kasan girman ɗana harisa tafi min ƙarfi a zuciyata fa agarabtu fa'aratu na yi nufi an abke alayyan kuka a gare shi sun makul sannan na ce la ba zan yi ba la af'alu hatta as'alu rasul tambayi manzo Allah fa in kana fi jannati lan aki an yana aljanna ma ba zan makuka ba fa in kana fi nar in yana wuta kuma abu kai su sai kuka na ya asara fa awaltu in yi makuruwa ma na asara fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama habilti ki dau ciki kin yi ciki ma'ana zaki ne na larabawa fadilci da yahudan da ya tambayi sai na ali kana ganin ubangiji da kai kaga ali zai bauta abin da baya gani ce ya ike ita li ummukal habl uwarka ce ciki kana san ana ganin sa da ido ne ana ganin sa ne da haqaiqul imani yayi imamu ali to to ita wannan magana to ga mazalla ce hadilci ki ciki a jannatun wahidatan aljanna ɗaya ko shi ne mawa harisatu ashe mahaukaci ya ce ke aljanna ɗaya kawai ai wallahi to ai inna hajinanun kasir aljanna sune ba adadi inna hajinanun kasir aljanna sune wallazi nafsi na rantsa miki da ubangijin da raina yake hannunsa innahu lafi firdaus ala yana aljan firdaus ta karshe din ma gida da ne kai a gaban sa illiyina illiyina ce kai a gaban sa ko dai Allah kai mu fara rika shehu tunanin da kyau ba ka sha wannan wahala ba ba a kan ya ka faɗa ba amma manzala ya gaya masa a sabuka a kuma duk mu yan aljanna shirdausu makotan manzala shirdausu a'ala makotan manzala mun gode Allah ba Allah burke da kyau yana da tausul ala qalat sai ta ce bala arki alaihi abadan alhamdulillah ya rasulullahi sadaka ana ba za mu yi makuka ba ashe wada ara sun zalla ya ji dadi sannan kuma aka sauko wada ara sun zalla bi ina sai wallahi ce a kawo ta a kawo kwano ko tasa akushi min ma'in na ruwa faga masa ya dai ya zulmi hannayen nasa kila ba wanda daga yakin ma ga fasalla ya dunya hannayen nasa a cikin kwanan gaba daya ya wanke hannunsa wannan mata za ta yi arziki ce manzalla ya dunya hannayensa gaba daya ya wanke wama mazafa ya kamfato ruwan ya kurkura baki ya mai da ruwan bakin a ciki yawa za su sha abu ma ya mai da ruwan kurkura bakin a ciki sun manawala umma harisa sannan ya ba wa haris fashar rai ta ungwa sha fashari ba ne sai ta sha sun manawala ibnataha sannan ta ba wa ‘yarta ita ma ta ce ke ma sha a shari ba ‘yarta ta sha sun ma'amara kuma sai manzan Allah ya hore su fa na ba a fi jiyu ma yace ku buɗe wuyan riga ku kuma duk ku zuba ragowa suka buɗe wuyan riga jiyu jaibu shine duk inda hannu zai ya shiga kwarin wuyan riga da kaza manzan Allah ya ce su zuba ruwa ya shiga musu waɗanda a ce wanka da da kaza ko mazalla ya ce su zuba a na ba a fi jiyu bi a cikin wuyan riguna su fa fa'alata su matan nan biyu suka aikata faraja'ata sai suka koma gida min indin nabi wa ma bil madinati imra'atan ba a samu a madina mata biyu irin sa ba a karra a idan wa'anda suka rayu cikin daɗi cikin ba wani abu da yake bata musu rai cikin ni'ima ba a taɓa samun min huma wala a sarra ko a farin ciki sai wani gaula ne zai ce ba a neman albarka da kaza kaza hannun sai wanki a cikin ruwan ba ya kurkure baki ya zuba a ciki me wannan ai dai ba in ba in ba albarka ba suka rayu cikin ni'ima duk da baki ɗaya alhamdulillah ka yanzu karatu ya dai a daina su so shi insha Allah alheri ne badar badar ne girma ce wajen Allah da manzon Allah duk annaba ma kunu yawmi badar mursali da haka duk mun yi bayanin sallallahu alaihi wasallam